أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما ليتي ومن هنا أخذ القائل قوله الشجاعة صبر ساعة أنني ممغنى يسا ممغنى رسالة يكي تواء الشجاعة صبر ساعة جارمتاها قولين اللوكتي وقيل الصبر ثبات القلب عند موارد الاضطراب wasu ka ce abinda ake nufi da haƙuri a nufin wato jajircewar zuciya da kafewar zuciya lokacin da abubuwa suka rikirkici lokacin da aka haɗu da abubuwa masu rikirkicewa masu rikitarwa zuciya ta samu sabati ta tsaya kyam ta tsaya wuri guda ta tsaya a nitse ba tare da wannan abubuwa sun rikita ta ba wanda shine hakuri was-sabr wal-jaza'u ziddani ولهذا يقابل احدهما بالاخر hakuri da raki abubuwa ne biyu masu kishiyantar juna shi yasa daya yake fuskantar daya in aka faɗi wannan aka kishiyarsa shine dayan ka faɗi hakuri a kawo raki shine kishiyarsa ko a raki ya kawo hakuri shine kishiyarsa qala ta'ala an ahli an-nar Allah ta'ala yayi magana ya faɗa game da 'yan wuta sawa'un alaina suka ce diddaye ne a wurin ajazina am sabarna mun yi raki ko mun yi hakuri inda Allah subhanahu wata'ala cewa barazu lillahi jami'a fa qala ad-du'afa للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص التي وبرزوا لله جميعا دكا ننسوا سكفتوا قبان الله دومين يمسوا حسابي دكا ننسوا سكفتوا رانا قوبا كياما daga kaburburansu domin Allah ya musu hisabi قال الضعفاء الذين استكبروا sai waɗanda suke masu rauni sai suke gaya ma waɗanda suke girman kai wato mabiya sai suka gaya wa shugabannin su mabiya wanda aka ja su cikin bata aka tafiyar da rayuwar cikin bata sai suke gaya wa shugabannin su da suka batar da su a nan duniya mun kasance masu biyayya ne gare ku qala ad-du'afa alladhina istakbaru inna kunna lakum tab'an mu mun kasance a duniya masu biyayya ne abinda kuka kawo mana kuka ce gashi shine shi muke dauka bi muna muku biyayya sau da kafa bal antum maghnuna anna min azabillahi min shay shin zaku wato wadata wato zaku kare mu daga wani abu daga azabar Allah kuna da abinda zaku yi mana amfani na ba mu kariya daga wani abu daga cikin azabar Allah basu ma ce su dauke musu duka ba za su rage musu wani abu tunda dai su suka batar da su kuma su aka suka yi biyayya to shine anan al antum bughununa anna min azabillahi min shay qalu law hadana Allah la hadaynakum sawa'un alaina ajzirna am sabarna ma lana min muhis da Allah ya shiryar da mu da mun shiryar da ku wato mu ma Allah ne ya batar da mu saboda haka ba mu da wani abin da zamu iya muku da mu da ku yau a wuta ba wani bambanci sawa'un alaina ajazina sabarna duk ɗaya ne a wurin mu duk ɗaya ne ko mai raki ko mai haƙuri shahid anan shine raki yana kishiyantar haƙuri to ko mai haƙuri ko mai rashin sa rashin sa shine raki ba wani abin da zai canza ba mu da matsira mu da ku wal jaza'u qarinul ajzi wa shaqiquhu raki ɗan uwan gazawa ne gazawa kasawa shaƙiƙin kasawa ne cewa da kasashe ne to daidai yake a cewa da mai raki ne ko wanda mai raki ne daidai a ce a cewa da kasashe ne kasashe shi ne wanda ba zai iya yin kurawa yi wani abu ba ba zai iya tunkarar ƙaddara ba da ƙaddara sai dai zauna yana raki sai da zauna da ta kuka to da gasawa da raki da abu ɗaya ne duk wanda zai tsaya yana raki to kasashe ne duk wanda zai tsaya baya yin komai to zaka ji shi yana raki والصبر قرين الكيس ومادته haƙuri kuma abokin tafiyar wayo ne da aiki da hankali da aiki da dabara duk mutumin da yake da haƙuri to za ka samu yana aiki da hankalinsa kuma yana neman wa kansa wasu dabaru idan wani abu ya taso ya yi haƙuri ya jure ya tsaya ya tunani da hankalinsa mai ya kamata ya fuskanci abin saɓanin wanda zai zauna ta koke-koke ta koke-koke duk sanda za a zauna koke-koke to ba abin da za a yi duk sanda wani abu ya taso to a tsaya a fuskanci abin da ƙarfin zuciya a sai ya za a yi a magance shi amma a zauna a yi ta kuka a yi ta kuka a yi ta kuka a yi ta kai koke kullum gawo da rediyo kai koke koke koke koke amma ba za ka ji ana kawo wasu dabaru ba na yadda za a fuskanci abubuwa da suke damun mutane da yadda za a magance su cikin haƙuri shi ne yake nuna akwai tunani akwai basira akwai abin da za a yi na a magance matsala falausu ilal jaza'u da za a tambayi raki man abu ka waye babanka laƙalar ajizu da ya ce kasawa kasa ce take haifar haraki an gaza komai to sai a ita raki gaza wanda ita ke haifar raki walau su ilal kai su da za tambayi dabara man abu ka waye babanka laƙalar saburu da ce haƙuri haƙuri da juriya والنفس مطية العبد التي يسير عليها إلى الجنة أو النار النفس rai da Allah subhanahu wataala ya halicci mutum da ita annafsu wanda ita ce kamar wato na'urar da take motsa dan adam ta take tunkuda shi yayi nan gabas ko yayi yamma ko yayi kudu ko yayi arewa ko yayi tsaya ko yayi tafi ko ta tura shi abu mai kyau ko tura shi abu mara kyau ta zama annafsul ammaratu bisu allawama ko ta zama annafsul mutma'inna to wannan annafs din ita ce matiyatul abdi allati yasiru alaiha ila aljannati wan nar akan wannan rai da Allah ya halitta masa wanda take motsa shi akan ta ne zai yake tafiya ko dai tafi da shi zuwa aljanna ko tafi da shi zuwa wuta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce dukkaninku masu sammako ne فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها dukkaninku masu sammako ne wani in ya sammako ya sai da kansa yanta kansa ko ya halakar da kansa wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha da rai da abin da ya daidaita shi ya kinsa masa fajirtinsa da takawarsa sauraka wannan annafs da kowa yake da ita a cikin jikinsa suke tunkuɗa shi ko tunkuɗa shi zuwa ga abin da zai halaka kansa ko tunkuɗa zuwa ga abin da zai samu tsira qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wanda zai tsarkake zuciyarsa ya tsarkake ransa yayi ma ransa saiti to ya rabauta wanda kuma ya turbi cikin saban Allah da bin son zuciya to wannan shi kuma ya halaka shi ne ce wasabru laha yi wa annafsu haƙuri bi manzilatil khitami wa zimam kamar majayi ne da linzami wanda ake sa wa dabba a sa mata linzami a sa mata majayi wanda da shi ne za a rika sakin ta ta tafi ko a riƙe ta ta tsaya in an sakan mata linzami ta ja ta tafi in an ja mata linzami ta dakata to menene yake yi wa rai na dan adam linzami shine hakuri yayin da ya zanto baya da hakuri akan biyar Allah subhanahu wataala baya da hakuri akan barin saban Allah sai ya sakarwa zuciyarsa linzami sai ya sakarwa ransa linzami sai abinda ransa yake so mara kyau yakin abinda ransa baya so komin kinsa ashe kaga hakuri shi zai linzamin da yake jan yake rike ragaban rai dan ne kuma yake samun yayi nasara ta hanyar ya juya wannan ran nasa ya je ya yi nufi inda zai samu nasara ko kuma ya nufi inda zai samu halaka fa in lam yakul lil matiyati khitamun wala zimam idan ya zanto abin hawa ba shi da majayi ba shi da linzami sharadat fi kulli madhhabin to za ta tafi duk inda ta ga dama abin hawa ba linzami ba majayi a hannun mai shi yana kai to sai inda ya sa gaba ya tafi da shi baya da iko ya dakatar da shi ko da ya nufi halaka ya nufi rami ya nufi mutuwa gadan-gadan yana gani haka zai je halakar da shi shine qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha saboda samun hakuri wanda shine juriya akan bin Allah da juriya akan barin saban Allah da juriya akan kaddarar Allah shine linzamin da yake hannun kowane mai rai in ya rasa shi to kuma shi kenan ransa zai ja shi abin da ba daidai ba wa hufiza min khutabil hajjaji yana daga cikin abin da aka kiyaye daga hudubobin hajjaj hajjaj ibn yusuf al-thaqafi wanda daga cikin sarakunan daular banu umayya ne daga cikin komandojin yakin abdul malik ibn marwan daular farkon daular daular daular banu umayya ya shahara da fadace-fadace da jarinta da rashin tausayi da rashin imani da rashin gaskiya ya shahara da zalunci sannan kuma ya shahara da jarumta ya shahara da jarumta da fuskantar abubuwa ba tare da karya ba zahabi yake cewa nasubbuhu wala nuhibbuhu نصبه ولا نحبه ونرجو له النار ونجوز له الجنة za mu rika faɗar miyagun maganganu a kansa ba masan shi muna fatan ya shiga wuta duk da ba za mu ce ba zai iya shiga aljanna ba saboda ai ba kafiri ba ne abubuwan da ya yi na rashin imani na rashin tausayi na kashe bayan Allah muna fatan ya shiga wuta don ya ɗanɗani kuɗarsa amma ba mu haramta masa shiga aljanna ba ya ce wala hu tauhidun fil jumla a dunkule yana da tauhidi yana son alkur'ani yana son mushaf yana son waye yana duk wannan ya ce amma walahu hasanatun maghmuratun fi bahri zunubihi yana da hasanat kyawawan abubuwa amma abubuwan sun dulmiya sun nutse a cikin tekun zunubansa to zunubansa da nufukansa sun bi sun mamaye sun rufe dukkan wani alherinsa shi ne wanda ya ki abdullahi ibn zubair a makka ya yi sanadiyar kashe abdullahi ibn zubair kuma ya rushe wani bangare na ka'aba da manjani kuma sannan ya ma rushe ginin da aka yi saura abdullahi ibn zubair ya mai da ita ala asas qawaid ibrahim shi kuma ya rushe ta yada da ita yadda take a zamanin jahiliya kafin wannan aikin ai abubuwa da yawa da rashin tausayi da rashin imani da rashin tsoron Allah su ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa a cikin abin nan za a samu mutane biyu daga kabilar taqif كذاب ومضير كذاب شيني مختار بن عبيد الله مختار بن عبيد شيني الكذاب wanda ya fito daga cikin kabilar saqif a wannan lokacin yayi da awar ana masa wahayi sai kuma mubir mai halakarwa mai kisa shine shine hajjaj shi ma daga saqif abin nan banu saqif ko kabilar saqif to mutum ne mai fasaha yana da fasaha yana da balaga yana da to cikin maganganunsa da aka samu yana cewa iqda'u hadhihi nufus ku dakatar da waɗannan rayuka wato sawa rayukan kulin zami ku tsayar da su ku dakatar da su fa innaha tul'atun ila kulli su domin rayukan dan adam suna hangen suna tsinkayo dukkan wani mummunan aiki ma'ana abinda suke tsinkaya na su aikata mummuna ne farahim Allahu ra'an ja'ala li nafsihi khitaban wa zibaman shi Allah ya ji kan mutumin da ya sa wa ransa majanyi ya sa masa linzami faqadaha bi khitamiha ila da'atillah ya ja ya ja wannan ran nasa da majanyinta zuwa da'ar Allah wa sarafaha bi zimamiha an ma'siyatillah ya juyar da ita da linzaminta daga saban Allah fa inda sabra an maharimillahi aisaru min as-sabri ala azabi sai ya hakuri yayi juriya ya bar haramun yafi masa sauki akan yayi hakuri bisa azabar Allah fa ma asbarahum ala an-nar ba makin hakurin su da azabar wuta ma'ana dagewa akan saban Allah da kasa jurewa da hakuri a bar saban Allah kamar sun yadda su yi hakuri ne akan azabar Allah to kaga magana mai dadi kamar ba shi ba to kuma irin wannan mutane masu infisamu shakhsiyya zan ce zan kira shi infisamu shakhsiyya mutum ne ka san shi ga yadda yake amma a wani guri sai ga wani ne daban ko ba shi ba in yana magana ba ka ce shine wancan ba wato kai ka ce yana da gangan jiki biyu ga wannan mai kyau ga wannan mara kyau kuma a yanzu wannan ya zama wata ɗabi'a ce mutum ma ya rika yin wannan gan shi a aikace ugu mara gaskiya amma aka ba shi lasifika har ayoyi zai kaje da jawo amma aka yi sa'a ko rashin sa'a zan ce haƙƙon lati mutane ba a tsoron Allah yanzu kamar ba za mu tashi gaban Allah ba kamar ba za mu mutu ba amma yana yana barin kuma zai je ci gaba da da aika aikarsa kamar ba shi ba to yanzu wannan ba yana daga cikin siyasa da inda ka zo ka samu mutane to kai irin maganar da suke so a yi musu ka rika magana irin wacce suke so su ji daɗi kana yi suna maka kabbara ka gama da su gaje cikin kuma 'yan caca 'yan wiwi su ma ka yi musu irin tasu su ma su ji ka birge su za a tafi da kai to wannan shine ake ganin shine siyasa sauraka kaga dai gashi yadda muka yi ta maganarsa amma an kaga wannan sai ka ɗauka magana wani sahabi ce ko wani tabi'i babba ko wani kasar wani malami ce ku sawa kawo kan ku zinzami ku yi haƙuri ku bar saɓan Allah kada ku ku yi haƙuri akan saɓan Allah ya fi muku sauƙi akan ku yi haƙuri akan azabar Allah to kaga wannan in ba wani mutumin waliyin Allah ba ba zai rika wannan magana amma ko a jikinsa mala ya ta'aliki ya ce wa nafsu fi ha kowata ne kowatul iqdami wa kowatul ihjam kowane rai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa masa wani ƙarfi guda biyu wata fawa guda biyu wani iko guda biyu kowane rai yana da iko guda biyu tare da shi ikon gabata da ikon nokewa yana da damar ya gabata yana damar kuma ya noke Allah ya ba wa ɗan adam wannan فحقيقة الصبر أن يجعل قوة الإقدام مصروفة إلى ما ينفعه فحقيقة ننهقلي شين يأمفاني دا إيقوان دا الله يباشي نقباتا يقباتا زوا قابل دا زي أمفانيش يأمفاني دا ونن قوة دا ونن إيقوان دا الله يباشي دا ونن قرفن دا الله يسا مسا أتكين زنسا wanda zai sa shi ya gabata zuwa ga abin da zai amfane shi to ya amfani da shi wajen ya gabaci abin da zai amfane shi ya dirfafi abin da zai amfane shi wa quwwatul ihjami wannan kuma ƙarfi ko iko da Allah ya bashi na nokewa da ja da baya shi kuma ya amfani da shi imsakan amma ya zuru ya kame ya noke daga abin da zai cutar da shi wannan shine hakikanin hakuri waɗannan damammaki da Allah ya ba wa ɗan adam akwai damar da zai iya dirfafar abu ya dirkake shi ba tare da tsoro ba kuma Allah ya bashi damar da zai iya nokewa ya janye jiki to yayi amfani da wannan wajen ya dufafi abinda zai amfane shi ya noke akan abinda ba zai cutar da shi to sai malam ya shiga karkasa mutane dangane da hakuri akan wannan mahanga sai ce wa minan nasi man yakunu sabruhu ala fi'li ma yuntafa'u bihi wa thabatuhu alayhi aqwa min sabrihi amma yadhurru to daga cikin mutane akwai wanda haƙurinsa da juriyarsa akan ya aikata abin da zai za a amfana da shi ya jure akan wannan ya fi a kan haƙurinsa da juriya ya bar abin da zai cutar da shi wato cikin mutane akwai wanda in an zo abin da zai amfanar da mutane ko zai amfanar da shi kansa zai amfanar da wasu za a gan shi yana da juriya yana tsayawa ya kafe ya ga cewa an samu abin nan da zai amfana da shi yana da haƙuri a nan amma in aka zo wani abin da za a cutu a ce to a yi haƙuri a bar abin nan tun da za a cutu sai ya kasa haƙuri a nan zai haƙuri a can amma a nan kuma zai haƙuri ba fa yasbiru ala mashaqqati ta'a abinda aka ce gashi da'a ce ga Allah subhanahu wataala yin samun lada ne samun kusanci ne da ubangiji subhanahu wataala to duk wahalar abin sai kaga ya hakura ana yi da shi wala sabra lahu an da'i hawahu ila irtikabi ma nuhi anhu amma kuma idan wani abu ya zo na san zuciya to nan kuma zai iya hakuri ba zai iya hakuri akan da'a amma wani abu ya zo na san zuciya wanda saban Allah ne nan nan ma yayi hakurin to ba zai iya ba saboda ka abin nan da ya zo akwai maslaha a ciki to sai ganshi ya kasa hakuri gashi a cikin da'a kullun za ganshi a tsawon gaba kullun azumin litinin azumin alhamis ya sadaka wanda duk yana yi duk inda ake karatu ma watakila yana nan a gaba gaba watakila yana taba lasbika ba ya dan gyaggyara wanda dai zai nuna kusanci dai da karatun ko to amma aka koma gefe kuma aka kawo wata ƴacciwa da za a samu wani abu sai manta fadan da wancan alherin gashi shine can amma kuma anan tunda akwai wata ƴan maslaha ba zai iya danna kuma zuciyarsa ba nan ma yayi jajirce ya ce ba zai yi ba saboda saban Allah ne gashi da wajen da'a yana da hakuri ayi da'a da shi amma wajen asaba Allah kuma in dai akwai maslahar sa akwai abin da zai yi amsa biyan bukatarsa to sai ka sakuri ce to a cikin mutane akwai wanda haka yake a nan da haƙuri a can ba haƙuri mun ce haƙuri kashi-kashi ne akwai haƙuri akan biyar Allah akwai haƙuri akan sabawa Allah to za ka same shi yana da haƙuri akan biyar Allah duk wahalar abu za ga yana yi amma kuma a wajen gujewa saban Allah kuma ba iya yi wanda kullum yana nan da shi za a yi karatu zai azumi zai waye zai waye amma kuma za ka gan shi bai daina kula mata ba ko kuma ana cikin harkar gwamnati ana ɗan ciwatuwa da shi ana ɗan sassan ƙaba ana kakkarɓa ana duk ba zai iya daddaure zuciyarsa a nan ba to kaga akwai wannan kasab wa minhum man takunu quwwatu sabrihi 'ala al-mukhalafati aqwa min sabrihi 'ala mashaqqati at-ta'at akwai wanda shi kuma akasin wannan ne shi kuma yana iya hakurin abinda duk yake saban Allah ne ya kauce masa amma kuma da'a da'a ba iya yi akan shi baya son sallar jami'i ɗan abubuwa na aikin lada haka sai ga baya baya iya haƙuri ya yi amma kuma aka ce ga sabon Allah kuma ba za yi ba zai yi ba za ka samu akasi akwai wancan akwai wannan wancan wajen ɗa'a masha Allah wajen sabon Allah ba ba kanta wannan kuma wajen ɗa'a ba kanta amma wajen sabon Allah masha Allah baya baya sai na uku shine mafi muni wa minhum man la sabra lahu ala hadha wala ala hadha alalaci bai da hakuri akan da'a bai da hakuri akan barin saban Allah ba a samu shi cikin aikin Allah cikin biyar Allah cikin da'ar Allah ba shi sannan kuma in aka je wajen saban Allah shine a ciki dubu dubu wannan shi yafi komai muni shi yafi komai muni akwai muwazana tsakanin wanne ne yafi haƙuri akan biyar Allah ko da akwai rashin haƙuri akan saban Allah ko kuwa a haƙuri akan saban Allah ko da kuwa ana rashin haƙuri akan wanne ne yafi wanne ne ko ga yafi wanda zai bi Allah amma ya kasa saba masa ya kasa barin sabo ko kuma wanda zai saba wa Allah me aka fi so an fi son fi'lu ta'at ko kuma tarkul munkarat wani aka fi so to shikenan ba karatun bane wannan amma a dunkule aka si aka fi so fi'lu ta'at aka fi so akan tarkul munkarat ka gani fi'lu ta'at yana gaba akan tarkul munkarat a same shi yana da'a ko da yana saban Allah ya ba a same shi barin saban Allah ba ba da'a wanda ya fi muni innal hasanatu yudhibna sayyi'at amma mala yace wa afdalun nasi asbaruhum ala an-naw'ayn wanda yafi kowa falala da matsayi da daraja a gurin Allah wanda zai hakuri akan abubuwan duka biyu fa kathirun minan nas da yawa daga cikin mutane yasbiru ala mukabadati qiyamil layl yana hakuri wajen wahalar tsayuwar dare fil harri wal bardi a lokacin zafi da lokacin sanyi wa alama shaqqatis siyam yana hakuri akan wahalar azumi wala yasbiru an nazaratin muharrama amma in wata za ta wuce ba zai dauke kansa ba mala yace da yawa yana kiyamul layl yana komai amma ba zai iya hakuri to anan gare ya daina nazaratu muharrama ya daina kiyamul lailin ko kuwa wa kathirun minan nas ce kuma da yawa daga cikin mutane akwai yasbiru anin nazar ba zai iya yadda ya kalli haram ba wa ana iltifati ila iltifaf ila iltifaf iltifati ila suwar ko rika waiwayen abubuwa masu kyau yana kallo na haramun zai iya haƙuri wala sabra lahu ala al-amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkari wa jihadil kuffari wal munafiqina amma ba zai iya haƙuri ba akan umarni da kyakkyawan aiki da hana mumuna da jihadin kafirai da munafikai bal huwa adhafu shay'in an hadha wa ajazuhu yafi komai rauni ma'ana yafi komai gazawa واكثرهم لا صبر له على واحد من نوعين من النوعين to amma mafiya yawan mutane so kuma su ne waɗanda ba su iya haƙuri daga dukkan biyu wannan akwai da yawa nan akwai da yawa amma mafi yawa mafi yawa su ne wanda duka biyun haƙurin duka biyun ba su da shi su suka fi yawa wa aqalluhum asbaruhum fil mawdi'ain waɗanda suka fi kowa karanci kuma su ne waɗanda suke haƙuri akan duka abubuwan biyu su yi haƙuri a kan biyar Allah su yi haƙuri gabarin saɓan Allah ta wanda su suka fi ƙaranci su suka fi ƙaranci malar ya ce wakila ya dawo ci gaba da magana a kan haƙuri sabatu ba'isil akli wa dini fi muƙabalati ba'isil shahwati wa taba wani tarifin abu hamid al-ghazali ne a cikin ihya ulumuddin shi yake wannan tarihin haƙuri shi ne juriyar wato jure kafewar wato mai motsa hankali da addini wajen fuskantar abin da yake motsa sha'awa da ɗabi'a kowane ɗan adam yana da ba ne akwai abin da yake motive na nashi shi yake motsa shi yana da abin da yake motsa shi da zai sa shi ya yi ko ya hana shi to akwai wanda abin da yake sa shi yakan sa shi ya yi tunani yakan sa shi ya rike addini akwai kuma wanda shi motivation ɗinsa har koyaushe shi ne ya ga ya saba wa Allah ya ga ya saba wa addini ya ga ya bi son zuciyarsa ya ga ya bi abin da ransa yake so to juriyar wancan mai motsawar da zai motsa hankali ya motsa addini tsayawarsa da juriyarsa shine hakuri ya zama na abinda zai motsa masa hankalinsa abinda zai motsa masa tunaninsa da addininsa shine ya wato yake da sabati yake da juriya sama da abinda zai motsa masa sha'awarsa ko ya motsa masa ɗabi'arsa ta ɗan adam ta zalunci da da da da da jahilci wa ma'ana hadha anna at-tab'a yataqada ma yuhibbu dabi'a dan adam shine ya samu abin da ransa yake so innahu kana zaluman jahula wala dabi'a dan adam abin da ransa yake so shine ya samu wa ba'ithul aqli shi ko abin da yake motsa hankali ko yake motsa addini yamna'u minhu zai hana shi neman abin da ransa yake so wal harbu qa'imatun bainahuma to tsakanin waɗannan abubuwa biyu masu motsa da mai motsa addini da mai motsa sha'awa a cikin yaƙi suke koyaushe a nafsi fi dakhili nafsi al-insan a cikin ran mutum waɗannan abubuwa guda biyu da wannan da wannan a cikin yaƙi suke a cikin rigima suke kowa so yake galaba wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa wanda duk yaji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa ya hana zuciyarsa abin da yake take so ya hana ransa abin da yake so yace to wannan shine dan aljanna fa inna al-jannata hiya al-ma'wa yace wal harbu qa'imatun bainahuma wa hiya sijal kuma yaki ne yau wannan yayi nasara gobe wannan yayi nasara yau ba'ithul aqli wad din abinda ke motsa masa tunanin sa da addinin sa yayi nasara sai ka ganshi yana tafiya daidai wata rana kuma ba'ithu shahwati wat tab' abinda ke motsa sha'awar sa da dabi'ar sa ta dan adam sai yayi nasara sai ganshi ya karkace wa ma'arakatu hadha al-harb qalbul 'abd filin gogormayar kuma shi da zuciyar bawa a nan ne suke gogormaya a cikin zuciyar bawa zuciyar bawa ita ce take samar da tunaninsa da mahangarsa da inda zai sa gaba daga zuciyar bawa yake tasowa an-nafs ita kuma ita ce take yi wa zuciya hudu ba wasu akwai alkalb akwai annafs mu a hausa ko abin da ba suka sami kan iya gane su ba akwai annafs akwai alkalb alkalb nan ne matattarar tunani da hankali da ita ce take zuciya ita ce take ba wa dukkan gaɓoɓin jiki umarni ke hanawa annafs kuma kamar wani ne mai ba wa zuciya shawara ka ce wani abin nan ne special advisor ne ko da yake ba wa zuciya shawara ba ta mai kyau ko ba ta mara kyau yayin da aka samu nafsul ammaratu bisu to kamar a samu wani mummunan mai ba da shawara ne da zai ta dora galibi hankali hankali yana gane abu mai kyau ne hankali da Allah ya mun wanda shine mahallansa shine zuciya galibi yana gane abu mai kyau ne shi yasa Allah yake cewa ba za ku hankalta ba saboda shi hankali a bisa ɗabi'arsa shine zai dora mutum akan daidai shi yasa ya zama manatut taklif ba a cewa mutum yayi ibada sai ce sai hankali sai ya samu cikakken hankali to sannan ne ake ce masa yi kaza bar kaza shi yasa yaro ba a dora masa ba hukaci ba a dora masa saboda haka hankali shi yake yi wa annafs linzami to amma kuma annafs tana da wata sulɗa tana da wata sai tsara galibi isa za ta zo ta canza wa hankali tunani da hujjojin da za ta bashi sauraka za ta bashi wasu in annafs rai yana son abu to zai yi ta ƙoƙarin gamsar da hankalinsa cewa abin mai kyau ne da wasu hujjoji na banza da wufi zai ta kawo masa hujjoji har hankalinsa ya bashi cewa abin yayi kaga ya yaudari hankalinsa an gane saboda shi hankali a ɗabi'arsa in ba ya haɗu da annabsun lawa amaratu bai so ba to baya karkacewa yana tafiya ne akan daidai shi yasa hankali yake ɗaya daga cikin abin da ake hujja da shi ake hujja da hankali saboda hankali baya deceiving amma ana iya deceiving ana iya yaudararsa shi me yaudararsa shi ne annabs annabs kuma abin da take so in mai kyau ne hankali zai dace domin ya samu zai samu kyakkyawar shawarwari akan abin amma in baya da kyau sai ci ta kokarin gyara maka abin kuma to shine yake cewa ma'arakatu hadha al-harb qalbul abd was-sabru ash-shaja'atu was-sabat shi kuma hakuri shine jarumta da jugewa yayin da mutum zai yi jarumta ya zagi ya hana wa zuciyarsa ya hana wa ransa abin da yake so to wannan shine hakuri sai babi na uku da malam zai shiga rarraba su sunayen haƙuri a harshen larabci bismillah
albabu thalith fi bayani asma'i sabari bil idafati ila muta'allaqi lamma kana as-sabr al-mahmud huwa as-sabr an-nafsani al-ikhtiyari an ijabati da'i al-hawa al-madmum كانت مراتبه وأسماؤه بحسب متعلقه فإنه إن كان صبرا عن شهوة الفرج المحرمة سمي إفة وضدها الفجور والزنا والأهر وإن كان عن شهوة البطن وعدم التسرع إلى إلى الطعام أو تناول ما لا يحل منه سمي شرف نفس وشبع نفس وسمي ضده شرها ودناءة ووضاعة نفس وإن كان عن إظهار ما لا يحسن إظهاره من الكلام سمي كتمان سر وضده إذاعة ونعم وإفشاعا أو تهمة أو فهشا أو سبا أو كذبا أو قذفا وإن كان عن فضول العيش سمي زهدا وضده حرصا وإن كان على قدر يكفي من الدنيا سمي قناعة ويضادها الحرص أيضا وإن كان عن إجابة داء الغضب سمي حلما وضده تسرعا وإن كان عن إجابة داء العجلة سمي وقارا وثباتا وضده طيشا وكفة وإن كان عن إجابة داء الفرار والحرب سمي شجاعة وضده جبنا وقوارا وإن كان عن إجابة داء الانتقام سمي عفوا وصحا وضده انتقاما وعقوبة وإن كان عن إجابة داء الإمساك والبخل سمي جودا وضده بخلا وإن كان عن إجابة داء الطعام والشراب في وقت مقصوص سمي صومه وإن كان عن إجابة داء العجز والكسل سمي كيسا بل شيء جانا الباب الثالث باب نؤكو في بيان أسماء الصبر بالإضافة إلى متعلقه أنا زي بيان سونا ين الصبر أقولي هرش اللاربشي قلت هرش اللاربشي هرش نمي فاتن قسكي أبو بوا suna ya galgala su su yi kuci-kuci da su kowane abu a bashi sunansa da za su shiga ƙarƙashin wani suna na gaba ɗaya ga mamme da zai kunshe su duka amma kuma kowane abu sai a masa suna kuma daban da wahala ka samu harshe wanda yake da irin wannan yalwa da irin wannan faɗi babu wani harshe a duniya da yake da faɗi da yalwa irin harshen larabci komai abu komai kankanta sai ga yana da suna wanda mu yanzu a harshen Hausa zamu ga duk mun dunkula abun ba shi wani suna guda daya saboda ka wannan sunan shi zai ta kai kawo a fade shi ana fade shi a can a fade shi a can wanda su kuma a wajen su za su rarrabe malai ce lamma kana sabru mahmudu huwa sabru nafsani al-ikhtiyari al-ijabati da'il hawa al-mazmum كانت مراتبه وأسماؤه بحسب متعلقه yayin da ya zanto as-sabrul mahmud haƙurin da ake yabawa haƙurin da ake yabansa haƙuri abin yabawa shine as-sabrun nafsani haƙurin da mutum zai yi na tosa zuciyarsa na danna zansa al-ikhtiyari kuma bisa ga zabin kansa an ijabati da'il hawa yake ansa kiran san zuciya wanda baya da kyau kanat maratibuhu sai zanto matakansa da sunayensa suna da alaka da maratayinsa da mai aka rataya shi zai zo zai yi magana akan hakuri ya kasu akwai as-sabrul ikhtiyari akwai as-sabrul ittirari akwai as-sabrul ikhtiyari haƙurin da ka- aka baka dama aka baka zaɓi ka yi ko kakka yi ka yi ko kakka yi kana iya yin haƙurin in ka dama ka ƙi haƙurin to ka yi haƙuri a inda ya kamata ka yi haƙuri bisa zaɓin kanka bisa raɗin kanka ka ƙibin abin da son zuciyarka yake gaya maka wannan shine haƙurin da ake yabo akwai asabarul ittirari wanda dole kai hakuri ka ko kasu ba yadda ka iya hakurin da ba ka da zabi abinda ubangiji subhanahu wataala zai jarraba mutun da shi ya jarraba mutun da shi ko na rashin lafiya ko na rashi ko na abin nan ya ko ya so haka zai hakura zai to ko ya yi haƙurin ko ka yi haƙurin abin da yana tare da shi baya da zaɓi ya canza wa kansa Allah ya jarrabu mutum ya rasa ƙafa ɗaya ko ya rasa hannu ɗaya ko ya rasa ido ɗaya haka dai zai haƙura wannan sabar ne ittirari don ko bai haƙurin ba ba wani abin da zai canza wannan shi ne shi wannan haƙurin ba shi ake yabawa ba a kansa da kawai ka yi haƙurin da dole ka sa ka yi shi a nan da dabba da mutum ai ba bambanci ta ma dabba irin wannan haƙurin tana da shi to shi ne ya ce to irin wannan haƙurin da ake yaba masa yana da yana da kashe-kashe kowane kaso kuma akwai sunansa ce fa'in na in kana sabran an sha watul farjil muharrama sun mai iffa idan mutum ya haƙuri ya bar wato matar da bata halatta gare shi ba ya guji matar da bata halatta da gare shi ba to sai a kira wannan haƙurin iffa to kame kai ce mutum ne mai kame kai ma'ana yana haƙuri ya bar abin da Allah bai halatta masa ba wa didduha kishiyar kamun kai kuma shine alfujur wa zina wal uhr ya zama fajiri mazinaci eh ko kuma wanda yake mai fitsara da rashin kunya wa in kana an shahwatil batn idan kuma hakuri yake yi wajen ya bar sha'awar cikinsa wa adamu tasarru ila ta'ami ya daina garaje kan kowane abinci ya samu ya ci wanda ya halatta da wanda bai halatta ba aw tanawuli ma la yahillu ko ya kame kansa daga cin abincin da bai halatta ba cikin sana da sha'awar cin abinci amma yana kokarin ya ga ya ci halal ya bar haram to wannan kame kai da zai yi daga barin bin sha'awar cikin sa ana kiransa sharafu nafs wato girmama kansa ya girmama kansa ya mutunta kansa wa shiba nafs ya samu wadatar zuciyarsa ya kosar da zuciyarsa da hakuri wa summiya dudduhu sharahan wa dana'atan wa wada'atan nafs kishiyan haka kuma a kira shi haɗama ko wulaƙanta kai ko ƙasƙantar da kai wato ƙasƙantar da kai da na'a an waza'ati nafsin ko tozarta kai da mutumin da zai shi haram ya nemi haram ya kama haram ya ci haram ba ruwansa to wannan yana wulaƙanta kansa yana tozarta kansa yana wato lalata sunansa وإن كان عن إظهار ما لا يحسن إظهاره من الكلام سمي كتمان سر idan kuma mutum haƙuri yake yi akan ya daina bayyana abinda ba a so a bayyana abinda ba ya dacewa a bayyana shi maganar da aka yi so a ɓoye a rufe ta yi rufe ta to wani ana kiran shi rike asiri ɓoye asiri wato rufe asiri wa diddahu ida'a ce yaɗa asiri shine wato kishiyarsa wa ifsha'an ko ya madidi da yada abinda bai kamata a yada ba aw tuhmatan ko jefa tuhuma aw fuhshan ko wato alfasha aw sabban ko zagi aw kadhiban ko ƙarya aw qazfan ko qazafi da yarfe duk abinda bai kamata mutun ya fade shi ba wanda bai kamata ya fade shi ba inda ya kamata ya fada to ko da ya shiga cikin yada asiri ko tozartawa ko ya madidi ko qazafi ko tuhuma ko kuma zagi da makamantansu wa in kana an fudulil aishi sumiya zuhdan idan kuma mutum yana gujewa yana danna zuciyarsa daga wani rarar rayuwa abinda ba ya da bukatarsa a wace rayuwarka akwai abin da kake da bukatar sa ko dai abin da ya zama larura na ci da sha da sutura da gurin zama a cikin abin da yake na ci da sha da sutura da gurin zama akwai larura akwai kuma haja akwai bukata akwai kuma abin da ya fi karfin bukata to ka wuce abin da ka bar abin da ya fi karfin bukata abin da baya cikin bukata abin da rara ce to wani ana kiran shi zuhud ana kiran wannan haƙurin da juriyar ana kiransa zuhudu wa zidduhu hirsan kishiyarsa kuma ana kiransa wato hadama ko kwadayi a lokaci yayi zamu tsaya anan abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh